إن شاء الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله ‘yan uwa kamar da yadda aka yi alkawari cikin watan za da warware a shubuhohi wanda galibin mafiyan yan bida suke kawa hujja a kan hadisai na karya ko hadisan da dukkan malaman hadisai ba su rabu da ingancin su kuma ya ɗauke shi a matsayin kawa hujja da shi ba daga ciki kenan jiya mun wara bayani akan rarrabewa mutane da yin bayani akan hadisin da yake cewa an halittu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga hasken Allah ba kamar yadda suka tabbata a hadisin sanan da magana ta biyu cewa an halitti dukkan duniya ne ma daga hasken manzon Allah duka duniyar kan dama ba kuma da shubha ta mutane da suke cewa an halitta duka duniya ne da mutane da suke cikin duniya dalilin manzan Allah wannan ma mutane suna hauri ko duka cikin maganganu wani babu ɗaya dai wanda aka samu hujja akan shi kowanne daga cikin jiya da kun jire malaman hadisai sun yi bayani a cewa shi hadisin la sanadan lahu wala madana bace da sanadi bace da madani kuma a ƙarshe shi kanshi al-imamu da azalu ne yake lokacin da aka tambaye shi dangane da hujjar aina samu wannan riwayar a cikin littafin shi wanda ake sai da shi kashfu da kafa'i a mujalladi na farko safa ta 311 ko eh jingina labarin yanzu ya samu shi ne a cikin littafin al-musannaf na Abdurrazzaq as-Sana'ani mali sai ne bincike cikin littafin ya ce kwata kwata ma ban san ba hadisi to amma Nasiru Dinul Albani ce shi ya bincike ya samu hadisi idan ma ba lafazin hadisin ba ma'anar hadisi sai dai ta ita kin na wata kin kuma ita ma ba ta inganta a Hausa dai shi ma Albani ta kikin dai hadisi ne na ƙarya to yanzu kai ce talkuman ce ya kawo mamu abin da ake da shi ƙara inun ta dullu ala buɗula ne kabari har zai rike wasu abubuwa ne wanda za a kawo da za ka auna a ilimin ka na shari'a wanda shi nan kaga hadisi ne na ƙarya shi kuma wannan hadisai ne sahihai to kaga an aka samu abu ingantacce da wanda bai inganta ba da abin da yake ƙarya da abin da yake gaskiya kaga ai dole bisa ga maguri guda ba shay'an mufutara tsani la yajtami'ani fi makamin wahid wasu abubuwa ne guda biyu rababbu wanda kuma bayan da za a yi su zamana a guri guda yanzu ya kawo kambaci waɗanda suke masu kyau ne kambacin da ya ga masu kyau shine hadisi sahihi wanda yake nuna cewa ga abubuwan da aka samu daga Aisha radiyallahu anha ta nuna cewa mala'iku ne kawai aka halitta ne da haske kaga na farko ma daga inda ka gane ƙaryar hadisin cewa an harifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga hasken Allah to shi ne ka koma shi asalin shi manzan Allah daga jikin waye wato annabi Adam sai ka koma asalin shi kuma annabi Adam da ne aka yi kaga da yimbo kaga kenan wanda ya ce maka an harifi manzan Allah da haske kaga ina zai kuma da nasosi na Qur'ani da suna da manzan Allah inganta su to bayan mun samu hadisai sahihai daga cikin littattafan da ya kawo hujja akwai sahihu muslim go kamar da ya biya ne ta saba da fi sahi ga musulun ya kawo hadisi na dubu biyu da ɗari tara da gomiya tara da shida ko ya kawo kuma a cikin kitabun tauhidi na ibnu manda shi ma ya kawo a hadisi na ɗari hudu da tamanin da biyu sannan a cikin musnad na al'imam ahmad ibn hanbal mujalladi na shidda ya samu hadisi na ɗari da sassin da takwas ya sake samu hallu hadisi na binai dubu biyu da ɗari biyar da ɗari uku da gomiya tara da uku hallu ya sake zuwa mujalladi na shidda Allah ya sake samu a hadisi na 153 Allah ya ƙara matsawa gaba Allah ya samu hadisi na 2,200 sannan kuma da ne na 35 daga hadisin ummul mu'minina Aisha da shi nan lafazin hadisin ta ce kuli kasi da mala'ikatu min nuri daga lafazin yadda yake go hadisi ne wanda dukkan malaman fiqh da malaman hadisi da malaman tafsiri duk sun tabbatar shi Muhammad ibn Ja'far ibn Jarir ne dabari ya kan hujja da wannan hadisin lokacin da yake fassara wa iza ulina lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina Na'am.
sun ga hujja da wannan hadisi Na'am.
cewa annabi adam tabbas nassin qur'ani ya nuna cewa da yanzu aka yi shi ko kuma ka ce da ƙasa aka yi shi to haka kuma yanda ya tabbata sa da yake kuma annabi ya nuna mu cewa su mala'iku an halitte su ne da haske kuma ga aljannu su kuma an halitte su da zunzurutun wuta wanda babu garwan hayaki ɗaya ma kuma nassin qur'ani ya nuna haka nan ne min salsalin kalfakar na annabi adam go yace wa kuri kaljanna yace ni min marijin min nar kaga nassin qur'ani cikin eh, suratul hijr ya tabbatar da cewa shi annabi adam an halitta shi daga ƙasa sannan aka ne da tsakar hawa uku kenan go a ƙarshe ta su kuma aljanu an halitta su min marijin min nar daga kafin wuta ma'ana harshen wuta zallai wanda babu hayaki a jikin shi to kaga wannan hadisa wanda kaga dai mun samu sahihu muslim da yake nan go kitabu tauhid na ibnu manda bigo kuma daga ummul mu'minin aisha sannan da ya gaba ya gaba eh albani yayi magana kar kuma ba za mu maimaita ba eh ma da yake cewa qulutu alluhi nasi wa huna fa'idatan aiban anan kuma hallu akwai ta fa'ida daban dan wa kiran kalmanti wannan kiran zamu yi mataki na biyu dan a bayyana cewa wannan kissal kissa ce wadda take mawdu'a wadda take ta ƙarya wanda kirkira ne akai kissar da ake cewa an halitta manzan Allah daga hasken Allah ko an halitta duniya ne daga hasken manzan Allah to wannan kissar malaman takhriji manyan malamai irin su Ibn Hajar al-Asqalani Abdurrahman ibn al-Jawzi al-Imam ad-Darqutni Yahya ibn Ma'in al-Imam an-Nasa'i hakanan da Ibn Abi Hatim ga sanan manyan malamai al-Imam as-Suyuti duk sun ce wannan kissa ce ta ƙarya kun ji abin da aka tambayi al-Imam Suyuti cikin al-Hawi fil Fatawi ai kun ji abin da yake yace wannan kissa ce da bata tabbata ba bai kamata ba ma a tsaya akan qultu hi nati zamu dauke na mataki na biyu ba yace wa huna fa'idatun aiban yace yo ai banda wannan hujjojin ma wanda aka nuna cewa wannan kissa ta wasu a saman harsunan wasu daga cikin masu wa'azuzzuka da waɗanda suke masu mene kissosi da wasu daga cikin masu hudubobi wanda su so suke su hundo suna su yi sabawa mutane labari na ƙarya maimakon su kawo mutane labari wanda ya inganta daga manzan Allah sai ma da yake cewa to ai banda wani akwai ta fa'ida daban aure da al-albani rahimahullahu ta'ala wanda ash-shaykh Nasiruddin al-Albani ya kawo ta Allah madaukakin sarki ji kanshi ta hada hadal hadisi fi sahiha a kalkashin wannan hadisin wani hadisi yake ne wannan hadisin na ƙarya mun gane to ya kawo kana ji wata fa'ida a cikin as-sahiha za ka diba silsilatul ahadith as-sahiha mujalladi na farko safaha ta 207 ko kuma ka ce hadisi na 207 da wanda yake nema kenan abin cike gidan go sannan yayi gaba kuma ya ƙara hallo bayani akan shi hadisi na 133 kala Nasiruddin al-Albani yake cewa fil hadisi a cikin wannan hadisi isharatun ila ma yatanaqaluhu an-nasu akwai nuni zuwa abin da mutane suke tattira shi ne ake ne da astanaqul a larabci daga annaqal naqala fulanan kalamu fulanin ila fulani kalan ila kalami fulani wani ya dauko zantan wani ya kai shi zuwa wani ma'ana yawa wani zance kenan ko ya ke nin da annaqal kamar example abin da za ka ce naqaltu li kalam min didi a larabci na turo zantan wannan ne daga wajen didi ma'ana ka samu labari daga wajen shi to nan ya ce ma ya tsana kaluhu ma ya tsana kaluhu nas ne ke ne da asfana kulkina yanda bashir ka ji an wadda ni ma haka na ji an wadda yanda in galli ya ji an wadda kai ma haka bashir ka ji idan an zo wajen bangaren riwaya shi kuma ana son ta haƙi amma da bashir ka tabbata soyi wannan labarin a wajen wato ba za ka iya faɗi ta za ka yi wadala na ne mana fada ni wane sai kaza to haka ne ma hadisi mun zargin na baya da wannan ne ma ce za ka iya gane wannan nuni ne ila ma ya tsana kaluhun nasu ya zuwa abinda mutane suke cutturuwa na zance kamar yana nemin me ake cewa shan zai kamar da ake cewa me ake ta'awa wuya masha Allah eh hatta sara zalika aqidatun hal wannan labarin na cewa an halittu duniya ne da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma dukkan duniyar kanta ma an halitte ta ne daga cikin hasken manzon Allah hal wani abin ya zamanto aqida ne rasi kasir wadda take mai girma ko kace tabbatacciya fi kulubi kasirun minhum a cikin zukatan mafi yawa daga cikin mutane wanda suka fara dasa mutane irin wannan aqidar mummuna su ne sufai tariqatu sufiya su suka fara shahar su suka fara bayyana wannan hadisi suka dauka kashi suka kuta kukuta yake cewa wa huwa anna an-nur al-muhammadi shi lalle wannan haske na annabi muhammad huwa awwalu ma khalaqa allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar su abinda hadisin ya faɗi ba yana tabbatar su a hujja ba suka ce wai lalle haske na manzon allah shine farkon abinda Allah madaukakin sarki ya ware halitta ai kun tabbatar da sun wada haka baya hadisin ko yace wa laysa li zalika asasun min as-sihha dai amma wannan maganar ba babu wani gimshi ko wani foundation wanda yake ingantacce akan wannan magana sun ce hasken manzon Allah daga jikin shi ne aka halitta duniya sun ce kuma hasken manzon Allah daga jikin hasken Allah ne aka halitta hasken manzon Allah yace wa laysa li zalika asasun min as-sihha a wani magana duka babu wata magana wadda take da banda shi batta da asali batta da girgiji wa hadisu abdurrazzaq ghairu ma'rufin isnadi kaga albani ya yarda da akwai shi ko yace hadisin abdurrazzaq as-sanani wanda aka ka cikin al-musannaf yace isnadin shi ba ma sananne bane kwata kwata ma a ka'idar malaman hadisai ba a san ba wannan isnadin wa qala ahmadu siddiq al-gumari juha to ba juha na hamayya amma albani da ya kawo hujja da shi ya ce wa hatta as-siddiq al-gumari ya ce fi muqaddimati kitabuhu al-mughir alamat al-jami' al-saghir kai wa hari akan abin da yake cikin jami'u al-saghir jami'u al-saghir wanda ya fara wallafa shi shine da Imam Sayyidi shi kuma ya zura bin al-albani da yazo hemi ne sahihu al-jami'u al-saghir shi albani kaida shi duk wani malamin ya littafin hadisi to ya tace ya dauna jirgi kuma na banzar su ma ya musu littafin sa da ba kaga yayi da'ibu hallo jami'ar sagir hallo ya yi sahihu jami'ar sagir to yanzu ba maganar wanda albani ya yi sahihin bai al'imamu da gomari lokacin da ya zo mukaddima a wani littafin shi nan kwa iya ce kamar raddi ne wa al'imamu sirri al-mujiru alamatil jami'ar sagir kaiwa hari a bisa kan abin da yake cikin aljami'ar sahi mana shi bai zaba da samu aljami'ar sahi da haka da samu aljami'ar sagir kai ake ce da shi ba sahi ba jami'ar sagir yake cewa shi kanshi al-imam al-gumari ana ce da shi ahmadu siddiq al-gumari wannan shine al-kunya shi wanda ya shahara kuma malamin hadisi ne kuma malami ne wanda ɗaya daga cikin abakan hamayyal al-imam al-albani da shi da al-shaykh tuwaijiri ko shi ma muhaddisu zaman shi ma malamin hadisi ne a wannan duniyar ta yanzu suna cikin manyan malaman hadisi ina ba da mun fahimta yake cewa wa hatta shi kanshi Ahmadu Siddiq al-Gumari fi muqaddimati kitabihi cikin muqaddima na littafi an sai muqaddima kayan a shiga bababbuka na littafi to mai littafi akwai bayanan nuka da yake kaga zai bayyana manwar kuma ya bayyana aqida shi kuma da salan shi da tsare shi in nace kaza kaza nake ne in nace kaza na kyale ban yaraba da kaza in nace kaza kaza nake ne dan kada a littafi ke wadi kace ba a gane ba to duk malamai manyan malamai kaga al-Imam al-Bukhari yayi wannan a cikin as-sahih ya ka ka'idodin shi kakan ga dawa da imamun muslim shi ma a muqaddima na sahihu muslim ya kawo wannan abu hal shi kanshi muslim yake kawo hujja da kan cewa al-isnadu min ad-din wa laula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a kuma asalin magana daga ina ka samu daga wajen Abdullahi ibn al-Mubarak a cikin littafin shi wanda ake ce da shi kitabu zuhur al-isnadu min ad-din dole ne inda za a ce annabi ana buƙatar tabbatarwa to dole ya an yi aiki da isnadi saboda in har aka sai ba a yi aiki da isnadi kenan da gaskiya da ƙarya duka ɗaya ya yi ya yi da gaskiya da ƙarya su zo da to in ana so a bambamce tsakanin ƙarya da gaskiya dole an bi ya an bi isnadi tunda a isnadi ne ake gane makaryaci kuma da wanda ba makaryaci ba kenan duk da ya an bi zauna hanyar za a gane abu ya yi ko bai yi ba zantan ya inganta ko bai inganta ba to wannan al-imamu al-gumari kin a cikin muqaddimal littafin wanda ake da shi kitabil mughir alamat al-jami' as-saghir yace innahu mawdu'un yace wannan hadisin wanda ake tattauna akan shi yace ku gida hadisi ne na gariya al-imam al-gumari la yashukku talib ilmin fi wadi'ihi wa ikhtilaqihi kai duk wani mutum wanda yake neman ilimin hadisi ba wai malamin hadisi ba mun gani duk wani mutum wanda yake cikin neman ilimin hadisi ya fara ma wai zama to tullabul ilm min ilmin mutaqalahat yace wallahi bayya shakku akan cewa wannan hadisin ƙarya ne kuma kirkira ne الإمام الجماري أحمد الصديق الجماري ونسي أمية الألباني وشين الألباني تقي وحتى الإمام الجماري هو يا تحديث اللي بفتوي هذا بمقوي كذا الله قد قال الشيخ عبد العزيز ابن باز ابن عبد الله ابن باز عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى wanda kalkuma ce wannan shine shugaba na hay'a na kibarul ulama nan da shekara 30 da wuce har kuma sama da 30 duka shi wannan malamin da mutuwa shi duka hajjar zuke kai shekara talatin shi ibn bakin duka cikin shekara ashirin ne ke da mutuwa in ma ya kai ina fatan man bayan da to wannan babban malami wanda shine mufti al'alam hay'a ta kibarul ulama ta duniya ga baki ɗaya karka ce ta makka komite ta addinin musulunci ta duniya gabaki ɗaya wanda duk wata matsala in ta fito wanda babu amsar ta nassi na alkur'ani kai tsaye kuma babu amsar ta cikin hadisi na manzan Allah kuma wani daga cikin malaman fiqh manyan nan kamar sun ta al-Imam Malik irin sa al-Imam Shafi'i Ahmad bin Hanbal Abu Hanifa ba wanda ya taba fatawa akan abu to wajen shi ake bi kuwa tambaye kuma ba da amsar ta yi kuma ba wai zai musu kama kariya bane kawai sai ka gane a ya tattara duk malaman da ake ji a kowane bangare mukassisun fil hadith ya akaka mukassisun fil fiqh ya akaka mukassisun fi ilmi al usul ya akaka mukassisun fi tawhid mukassisun fi tafsir mukassisun fi nahw duka yan tattara ku yace to ni ga hukuncin da ne kuma wanda yake da jayi magana sai ta kware ba ganin ibnu baz ba in kaga ai duk ne zaki suka mana hukunci wanda kaga yana zaki wayannan malaman ibnu baz usaymin wala wannan mutumin mana hukunci in dai tsantsa goran bin sunna sai da manzon Allah da karewa sunnar manzon Allah to wallahi ba a yi wasu malamai nan da shekara ɗari uku ma wallahi kamar da haka kenan yan uwa ku bar mutane waɗanda suke mahasada wanda suke zagin malamai wanda suka rushe shirka suka rushe bid'a suka tabbatar tauhidi da sunna da ba komai bane zaki sun zagin su kawai sun yi yaki ne da shirka kuma haka suka yi yaki ne ne da bid'a kaji kawai abin da yasa ake zagin su Usaimin su Ibn Baz Allah ka darkar da mu kana Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz رحمه الله تعالى في تقديمه لكتاب التنبيه الوزاق على بطلان ما شاء بين الأنام من حديث النور المنسوب لمسند عبد الرزاق الصنعاني وكما للإمام الشنقيطي يتي وانا للتاهي ne wanda yake nuna cewa wani kasuwa littahi ne rubuta akan wani kasuwa dangane da alhuzza ƙwararru dangane da bin hanyoyi wanda ake gane hadisi a bisa kan ƙaryar abin da ya watsu tsankanin halittoci na hadisin wanda ake cewa wai hasken manzan Allah wai an halittu duniya ne daga jikin shi ma'ana daga jikin hasken manzan Allah aka halittu duniya ko kuma a hasken manzan Allah an halitte shi ne daga jikin hasken Allah ma'ana an halittu manzan Allah ne daga ne to ga abin da yake cewa wa kullu man ta'ammada al-adillati shar'iyya duk wanda yake lura da hujjoji wanda suke na shari'a min al-kitabi was sunna wanda suke zuwa a cikin Qur'ani da hadisi alima yaqina zai san a tabbas annan hazal kabaru min jumlatil ababil wannan labarin na cewa an halittu duniya ne daga hasken manzon Allah wannan labari ne wanda dukkan shi tun daga farkon shi har karshen shi ka san karire karye ba ma ƙarya ba al'abadil ba ba albabil ba ma karerraki ne aka ba aka tattara Allah ti la asasa laha min asiya wanda bata da fondasiyon bata da gimshiki na inganci kai duk mutum ne neman ilimi ibn baz yace kai ba za ka ma wannan magana da yace ba za ka auna ta ba ma da nassosi na shari'a shi abin da ibn baz yace kai duk mutum ma wanda yake fahimta da nassosi na al-adillatu shar'iyya hujjoji na shari'a a ce Allah ya ce annabi yace yace wallahi da ka ji wannan magana ka san ƙarya ne saboda nassun qur'ani ma ya ƙare ta sunna ta manzon Allah ma aka ibn baz yace wa qad aghna Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam an misli hadha tabbas Allah maɗaukakin sarki ya wadatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga kwatankwacin irin wannan karyar da ake jingina mashi wai a matsayin yaban shi ne ake ko kuma ɗaukaka shi ne ake kai yanzu kai kai isa ka ɗaukaka manzan Allah ta hanyar wani yabo bayan yaban da Allah ya mashi shi da ya halitta shi Allah an tambaye ka duk yaban da zaka wa annabi ya kai ya wanda Allah ya mashi bai kai ba kai kanka zaka ce bai kai ba to shine ibnu baz yake so ya nuna cewa Allah ya wadatar manzan Allah daga duk wata shubaha da ake kwatanta annabi da ita bima a kama min ad-dala'il wal qati'a da irin abin da ya tsaya daga hujjoji wanda suke yankakku wal barahin safi'a da kuma hujjoji wanda suke masu haske wal mu'jizati al bahira da mu'jiza wanda suke a bayyane ala sihati nubuwatihi ba wai sai ka ce ba wai an halitta manzo Allah daga hasken Allah to kan za a iya gane manzo Allah yana da daraja ko yana da daukaka wannan ai in baka mance ba ai ta fuskar ƙarya ne kake so ka ɗaukaka shi an mushi an sau irin wani kin hanyoyin da kawai to an ba manzon Allah labari ko kuma a an ka labarin shi a Qur'ani da irin yaban da Allah mishi yayi wannan wanda ka mishi kai naka na ƙarya shi kuma na Allah gaskiya da riba sai to shine ma da yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ai abubuwa sun bayyana a Qur'ani da sunna ta manzon Allah a bisa kan mu'jizar shi wadda ta fito a hili mu'jizar shi yana nihin akwai babbar mu'jizar da ta yi wanda annabi kiri da kiri ya kira wata bayan sallar la'asar ya zo ya samko wannan kaskin tun daga shi ka taɓa ganin wata a kas ya kasu kashi biyu wata kuma ya buɗe baki ya magana an san wata da magana ya ce a shahadu an la ilaha illallah wa a shahadu annaka rasulullah annabi ya ce mishi kuma inda kai ya gamu haka ya rabu biyu ya gamu kuma ya tashi kuma inda kuma mutane suna kallo babu maganar tsayi babu maganar sihiri babu maganar dabu aka ce koma inda kake na da ya sace koma inda kaka ce mutuwar ki da yi ba aka tara rana hoto kuma ke daga inda kika tsaya na da inda dama an umarce ki ne ki hada lokacin hada riki da yawa tukan kuma ta ci gaba da tafiyar ta irin na da kuma ta hada tukan watan lokacin shi tukan kuma ya sake hoto yanzu dan Allah in tambaye ka wannan yaban da aka wa annabi da yi wannan kare da suka kirkiro kai yanzu a fahimta kamar wannan ya ga mamaki da wannan da abin da suka wuce kuma ban da wannan magana su karyata Qur'ani ne su saboda Qur'ani ya nuna mu cewa annabi mutum ne shi annabi da kaji yace qul inna ma ana basharun hal mithlukum hadda astamassu qul inna ma ana basharun mithlukum bambamci na da ku shine yuha ilayya annabi ya tabbatar cewa shi mutum ne kai kuma ka ce an yi shi da haske da kun aka yi shi da haske yanzu ka tura shi daga jinsin mutum ka tura shi wani jinsi to ina za ka fara shi shi magana da ƙarya matsalar ƙarya ba ba in ka yi ta to ka rasa yadda za ka yanzu ka ga saboda tsabar Allah ya zage musu basira da lura da tunani sai suka ta manzan Allah ai da haske aka halitta shi to baka san ba kuskuren da zai haihuwa musu ma'ana ka huda shi daga jinsin banu adam yanzu guri biyu ne zaka tura shi ko guri uku ko jinsin aljannu ko jinsin mala'iku ko jinsin dabbobi babu na hudu guri uku ne zaka tura shi ko dai ka ce a'a a jinsin aljannu yake wanda in baka mace ba kuma daraja ta garage ne da mutum da aljani wanne ya daraja saboda tsabar darajar mutum ma da Allah aiko annaba a cikin mutane ya sa aljanu kawai ku bi ne da ko a cikin ku duk yawan da duk shekarun da ku kwashi babu annaba a cikin kare ba ga aljannu ma wata daga cikin ɗalibai suna kisa sun ce aljannu sun yi miya amma kare ba ga a cikin su ba a taɓa yin annabi su kawai ina duk annabin da ya zo to da irin dokar da ya zo to ina aljannu kawai ta ce za su kuma duk wanda ya kawo ta lahira a tura shi to dan Allah cewa kawai annabawa da Allah ke turawa a cikin banu adam wannan kan daraja ce da girma ko ba daraja ba yanzu in ka ce manzan Allah ai da haske aka yi ma'ana ka ce mala'ika kuma kai kanka ka san ƙaryar ka mata yi ƙarya in ka ce annabi mala'ika saboda su mala'iku ba a ganin su annabi ko ana ganin ka ga dija ka tabka ta tun ba shi ba kawai sannan in ka ce kuma annabi aljani ne to kuma banda wannan mutum ya yi aljani daraja nassan qur'ani nuna haka ta hanyoyi jiya to dan mai me kai kan ka taba karkariya in kuma ka ta annabi dabba ne to ka ci mishi mutuncin da inda gaskiya kake ka yarda ma dan duk wanda ya kwatanta manzon Allah ba ma ka ci mishi dabba ba da za ka kwatanta manzon Allah da wani abu daga jikin dabba kana nin walakanta shi duk malamai sun yi ittifaqi yarda ne ibnu taymiya a cikin asarim al-maslul ala shatin ar-rasul yace duk wanda ya wasafa wani abu daga gangan jikin manzon Allah ko da gashin shi ko da kunnan shi ko da leban shi ko yatsan shi da wani abu na cin mutumci ya wuta daga musulunci ba ku kashe ya je can su karanta da Allah to da haka kenan dan wa abinda ibnu baz yake so nuna mu didi yace shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qad aghna Allah nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam an misli hadha bima aqama min ad-dalail al-qadi'a wal barahin as-sabi'a Allah madaukakin sarki ya wadata manzon Allah daga cewa wani mutum ya yabe shi ko ya zuga shi a sai Allah da kanshi ya zuga shi dan manzan Allah bai bukatar yaban kowa duk da yaban da aka mashi kana ji in duk duniya za ta taru tawa annabi yabo to yaban da Allah mashi babu yanda za a yi mukan mashi da haka kenan yanzu annabi bai bukatar wani ya yi shi a shi duk da an yabe shi wa innaka la'ala kullu kina azim fa za to basiru wa yubsirun bi ayyikum al-mabtun akwai yaban da kai yawan lalle kai manzan Allah kana bisa kan dabi'o'i kyawawa ma'ana babu mutumin da yake kyakkyawar dabi'a a duka duniya ba taɓa halitta mutum ko ta halitta daban wanda ta kayyama manzo Allah a kyakkyawar ɗabi'a mutum ne cikakke ɗari bisa ɗari babu yanda za a iya cuce ka babu yanda za a iya ƙi ka babu yanda za a iya tsane ka ko nuna ma ya yi ka duk da ya yi ka kuma yana fahimtar ka kana da matsala ka hanka tambaya zai biya maka wani mawaki yana ta tsarawu ya zama ji ita huka annaka mu'tihi allazi anta sa'ilahu za ga manzon Allah in ka nuho shi kana neman bukata a wajen shi ya fahimce ka zai saka fuska kai ka sai shine yake nema ka bashi yawa ne ya ne yau kai ne zo mana sarki sai shiga gida ya tsaya ya sani bukatar su kai kuma kana ɗaɗɗar kalka je ka tambaya hana ka shi kuma yayi maka sakin fuskar cewa shine ma ake bukatar a wajen ka malam ji mawaki ho nan ba wai Allah ba mawaki tarahu idza ma ji'tahu zaka ga manzo Allah in ka zo mishi da wata bukata ka annaka mu'fihi allazi anta sa'ilahu kai ka ce kaman kai ne zaka bashi wanda kai kuma maka zo ne ka tabbe wani balaraban kawai ya ka ziyara madina ya ji labari an ce annabi yana kyauta ya ce ai talama ko yau zanga da sa'a dan ina da wata bukata ba yau bane ke so in yi na rasa bari in je in tambaye shi akuya ɗaya ko ya bani ya ce ya ma'aikin Allah ya ce wani abu ne ita eh wani abu ne wallahi nake bukata amma dai ina son sirri ya nabi sai zo mana dai zai so kuma ta dai bayan ita ce yace miji ne bukata sai ce ma ikin Allah ina so a bani akuya guda in sai da ta biya bukata sai manzon Allah ya ce mishi a lokacin da ka shayo kwana ka iske wasu dabbobi a tsankanin koramin duwal wasu ya ta kware kuma zan Allah na iske su yanzu na huce sama ya ta je ka kora da an ba ya ta yawa na ba yau ba izgili bane ne ya ta kawai in ka bani ka bani in da yin kuma baka ban baka wanda ya ta ya ce wallahi ni bana izgili ya ce ni ma wallahi da gaske ne ya ce da gaske kake ya ce wallahi je ka kora duka na gani da ya je garin su tun kan yi isa gari ya ce ayyuhan nas ayyuhan nas aslimu fa inna muhammadan yuqbil aba wala ya kashe alfagara ya ko mutane dukan ko kuma musulunta suka ce lahiya ma ya ce ba kun ga wannan dabbobin da na koro eh to annabi yana nan yana ba da kyauta bai tsoron talauci wallahi wannan mutumin ya huta makareci wallahi mutumin kirki ne ba makareci ba to malam kadi ba ka kyauta wanda bi a wai aka tambaye shi akuya ba ya ba da garke ba kai kanka ka san a dubu da da kyar za a samu mutum ɗaya wanda zai iri wannan abu Allah ka tartar da mu malam ibnu baz yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya wadatar da shi daga kwatankwacin wani yabo wanda za a kirkiro shi wai a jingina mishi dan yayi daraja bima a kama min ad-dala'il al-qati'a saboda annabi ya tsaya ne da hujjoji wanda suke yanke annabi dal annabi bata bukatar gardama ko bincike da kaga annabi ka san kawai annabi wal barahin sabi'a kuma da hujjoji wanda yazo a cikin alqur'ani da sunna masu haske ma'ana maganar da daga an faɗe ta babu kwangwando wal mu'jizati al bahira da mu'jiza wadda take a hili ko mai girma ala sihhati nubuwatihi wadda take tabbata su a ingancin annabatar manzon Allah wa risalatihi da annabatar shi alaihi salatu wassalam eh ibnu baz ya mashi addu'a yace amintan Allah da tsiran Allah ya tabbata akan shi kama aganahu an hadal kabari makazu yanzu zai maka radi Allah ya wadata su manzon Allah daga duk wani abu da za a faɗi a yabe shi a shi Allah tintin ya yabe shi annabi ya wadatu daga wannan labarin wanda yake na ƙarya wa ashbahihi kai da ma irin yana nin diyawa ne da ire-iren shi diyawa ne yace bima wa habahu min ash-shama'il al-azima saboda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'o'i masu girma wa sifatil karima da sufofi wanda suke masu girma wal akhlaqir rafi'a da kuma ɗabi'o'i wanda suke ɗaukakakku Allah fi la yushariku fiha ahadun min mimman qablahu wala mimman ba'dahu irin ɗabi'o'in da aka ba manzan Allah kyautawar ɗabi'a cikar halitta kyauta saka fuska rashin yin washi yariya ibn baz ya ce ba a taɓa ba wani halitta kayan annabi ya zo kuma bayan ya mutu hallo ba za a ba wani ba alif zuwa tashin ya akwai kyautar da take wani malam bashir da haka manzan Allah Allah ya game fa huwa sayyidu waladu adam kuma su san da cewa annabi shine shugaban ƴaƴan adam a duka wanda ya fito daga jikin adam annabi adam to annabi shine shugaban shi wa khatamul mursalin kuma shine sakamakon mursalai wa rasulullahi ila jami'i saqalain kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah ne zuwa dukkan mutane da aljannu akwai hadisi wanda inganta cikin sahihul bukhari annabi sai kana kana nabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma yace tunda aka tsoro duniya duk annabin da ka sani in Allah zai aiko shi da annabi sai shi zai aika shi ne zuwa mutane wa ila samud akahum wa ila madyan akahum wa ila adin akahum ko da duk annabin da ka sani wa laqad arsalna musa ya kace ila qaumi duk wani wanda ka sani annabi Allah yana aika shi ne zuwa mutanen shi kadai ya annabi to bu'istu ila nasi kafa ni kuma aka aiko ne zuwa mutane dukan su gabaki da kuma in kana so ka gane wannan hadisin sai ka koma qur'ani ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nazira a wani gurin Allah madaukakin sarki ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mu ba mu aiko ka ba manzo Allah ya dai jin kai ga dukkan mutanen duniya ga baki da ba ma mutane ba duk wata halitta da ka sani to an aiko manzon Allah dan ya ji tausayin sa a wani gurin aka ce ba mu aiko ka dai zuwa ga dukkan halittoci ga baki da ma'ana mutane ga baki da to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya zuwa dukkan mutane da alwa sahibu shafa'atil uzuma kuma shine wanda Allah ya ware shi zai ba shi ceto mai girma duk wani annabi in aka ba shi ceto to karamin ceto ne ake ba shi kuma manzon Allah abu bakiya maza ba shi ash-shafa'atul uzuma da kanshi ya ce ceton yayi tun ana ba shi yana a ƙara a ƙara a ƙara mun kima yadda yake yace ya Allah kaushi ke to yanzu dan Allah baba akwai wal maqamul mahmud kuma shine za a ba wani matsayi wanda yake abin yabo wannan matsayin abin yabo akwai ruwa da ta bayyana shi kamar da ibn hajar al-asqalani bayani a fatahul bari ubangiji madaukakin sarki yayi alƙawari zai bada wata babbar kyauta gobe kiyama wani kasafa da gida ne a aljanna Allah ya ware shi shi ya cikin lissafi za a ba wani halitta ɗaya daga cikin mutane sai manzon Allah bayyana mu cewa ni ne nake tsammanin za a ba shi kuma in annabi sai tsammani to tabbata ne ya sani dan haka manzon Allah ce duk wanda ya zo a kiran sallah ya kwaikwai kiran sallah bayan an kare mana salati ya alamma rabba hadhihi da'awati tama والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وأتى بسنن إنك لا تكلف المئات بس إن كنت سنهيك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا وبمحمد نبيا ورسولا النبي تهلت له شفاءة يوم القيامة الله هرا in aikinka ya kasa saka aljanna ni na maka alƙawari na saka aljanna don da yake irin abda alban jiran sallah annabi ya ma alƙawari ko ta kaka ya saka aljanna Allah ba mu ikon yi shine za a ba al-maqamul mahmud yawmal qiyama a ranar tashin kiyama ila ghairi zalika min kasaisi ya zuwa da yawa ma daga cikin ɗabi'o'in manzo Allah da kuma abubuwan da aka keɓance shi shi kadai wa shama'ilihi da ɗabi'o'in shi wa fada'ilihi kasira kuma da faraloli wanda manzon Allah yake da mai yawa wa ala alihi wa ashabihi amincin Allah da tsiran Allah ya tabbata akan shi a bisa kan ahlul bait gen shi da sahabban shi wa man salaka sabilahu Allah ta mana cikin su da wanda suka yi riko da irin hanyar da Annabi ya zo da ita wa nasara dinahu da duk wanda yake taimakon addinin manzon Allah wa zabba an shari'atihi da duk wanda yake karewa duk wata bid'a da duk wata shubha daga shari'a wanda manzon Allah zo da ita wa haraba man kalafaha duk wanda yake yakal wanda yake sabawa sunna ta manzon Allah yace shi ma Allah ya daɗin tsira a kan shi Allah sa shi aljanna qultu eh malam yace he nace min hazihi alqara'in waɗannan alqara'in kin da aka zano na baya me yake ne da alqara'in hujjoji wanda aka kakan batun wa'inta wanda su wa'innan sai inganta ita kuma wa'inta yace Allah ki auradna ha wanda muka kawo ta a dazu ya tabayyanu lil qari'il karim zai bayyana ga lilqari ilkarim ga mai karatu wanda yake mai girma annal kabar allazi ja'at bihi alqissatu lalle wannan labarin wanda wannan kissa ta zo da shi na baya cewa an halitta duniya dukan dani ne da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khabarun batir sai wannan lalle zaka gane cewa labari ne wanda yake na ƙarya kama huwa zahirun kamar yadda abin wanda yake a bayyane min aqwalil a'imma daga maganganu wanda suke shugabannu na addini kama al-Imam Malik الإمام الشافعي أحمد بن حنبل أبو حنيفة فضلا على أنه لا سند له كي بلي ما كما شي حديث مجد سندي ما قدراما الأئمة الدين كم بسيبا ما كان أكانش تو إنا سندين يجي بلا سنة كي لذا كاكو وجه دشي وإذا ميغا كاكو وجه كاكامو متوين نسكر وتوش باب يكما أبن دبش example ها كما هنا أبني أكي سوزا أتبتش أما مثل البشر كاهو da me za ta fita didi wuya ne za a juya فبلن على أنه لا سند له يثبت البتة بلن تنام مشد ونسندي وان دي تبت وان دهزأك وهجرش كذلك قال الإمام ابن القيم الجوزية haka babban almajirin ibnu taymiya wanda aka yi sani da ibnu al-qayyim al-jawziya shi ma haka ya fada fi kitabihi al-manar al-munib a safaha ta 111 a fasali na shidda yace nahanu nunabbihu mu zamu halkas ala umurin kulliya abin da kan wata al'amarruka dukkansu gaba gidi wanda suka shahi ƙarya yi ƙurabu biha kaunul hadisu mawdu'a wanda za a gane kasancewar wani hadisin na ƙarya ne mu za mu halkasu mutane kuma za mu yi bayani mu nuna mutane hadisin da ake cewa an halitta hasken manzan Allah daga hasken Allah ko an halitta duniya kakabjinta daga hasken manzan Allah to mu za mu nuna mutane dole su gane a ilmance wannan hadisi ne wanda yake na ƙarya sun maƙala fi tambihi sannan a cikin halkatuwar tashi wanda ya alƙawari zai farka zuwa to a cikin halkatuwar tashi ya ta yi a gadi ba safaha ta sha tara ya ce ma yi kwata ranu bila hadisi min alƙara inin lati yi ulamu biya abinda duka aka haɗa aka gama aka auna da hadisai sai ya yi ta wani hadisin na ƙarya kuma da maganganun manya-manyan malamai irin sa al'imamu limizzi irin sa al'imamu siyudi irin sa al'imamu libayhaki irin sa al'imamu dara ƙogoni kuma ashibaha zalika min al'ulama min alƙara'in allati yu'lamu biha daga duk wasu wasu misalallaka da wasu hujjoji wanda ake auna su da wannan hadisin wanda duka a ilimi an san da su yace annahu batilun karkara kanka da mayanan wahala kawai hadisin duka in ka kare hukuncin da zaka mishi hadisi ne na ƙarya babu wani malami wanda ya ce hadisi ne ba idimul rawa kada wani ya ce ma ai hadisi da ibi yana aiki da shi a duka malaman da suke magana akan wannan hadisin na cewa an halitta duniya daga hasken manzo Allah babu wanda ya ce ba ibi dukkan su me suke cewa hadisai ne na ƙarya dukkan su ta suka yi hadisai ne na ƙarya to da haka yan uwa isal ta kare daga nan amma a nan ibn al-qayyim wanda yake da masu kyan ne kuma al-manarul munif ya ga sai da ka huska wajen kusan takwas ne huska daban wanda ke nuna wani hadisin na ƙarya ne ba bangare guda ba yanzu bangare guda ne kago duk da magana da ya kata jumlatan wahida ne bai kata ba bisafisil go ya ce duk wani abu da za a auna a nasoci na shari'a hada sai sahihai wanda suka inganta cikin bukari da muslim da sunan abi dawud da sunan nasa'i da sunan tirmidhi sunan ibnu majah da sauran littattafai musnad na abu ya'ala da musnad na al-imam ahmad ibn hanbal da al-awail na al-imam tabarani da kuma dalailun nubuwa na al-imam al-baihaqi dukkan in aka tattara wannan hujjojin yace ya bayyana zaka gane wannan hadisin hadisi ne na ƙarya saboda ya saba hadisai sahihai banda wannan kuma bashi da rijalus sanad ba amma san ba zuwa suka rawaito shi wannan hujja ce shi wannan malamin ya bada amma in ka koma asalin wannan littafin wanda na gaya ma za ga yawa wannan hadisi katan katan ba katan katan ya mace ta yadda bi ba in dan bid'a ya karanta wannan littafin malam wallahi ya ce dan bai karanta wannan littafin to sai su ba za su sauka ba da kan mutum idan in har ka san kenan ka in ka gani ka bi wanda ya san in ya gani ya bi idan in ka lura to in ya karanta aiki zai da amma wanda yake da taurin kai wanda yake so shi ya nace akan bid'a to ko ya ga wannan hadisin abin da yake magana akan cewa ashe da ake cewa farkon abin da Allah ya fara halitta awwalu ma khalaqa Allah ta'ala nura nabiyyaka ya Jabir to za gane cewa hadisi ne wanda yake mawdu'i wanda ma suka ce hadisi ne da'ibi suka ce hadisi ne da'ifan jiddan hadisi ne wanda kwata kwata ba aiki da shi Allah ka zartar da mu to yan wanda suke da magana akan wannan abin da muka faɗa kenan su bayani akan shigo kun ga dai yanda malamai suka yi kata kata da wani hadisin go kaga shi kanshi al-imam al-ajaluni kin kanshi kaga da yazo sai a ni dan ban wani ba bai sanani ni dai na samu shi a cikin al-musannaf na Abdurrazzaq as-Sana'ani al-imam as-Suyuti yace a kaddara akwai ma'anar shi ma to matsalar ina sanadin su waye suka rawaito shi ballantana ma tukan a auna su akan cewa malamai ne masu ilimi ana karɓar riwayar su suna cikin wa'inda ake karɓar riwayar su babu wai da za su yi magana janesi a kan wannan bayanin da muka na to haka ta dai dama in waru ya tafi liji ne in gani ba ka'ida na musu bala'ad na ko da maƙul jari wadda abin waru ya suka sai alamatun min alamati da jari dama ita kanta ma waru ya ita kadai ma in yanzu hadisi ba ibin ita kadai kawai karka bincike ma tun da tadilisi ne mana hutu ne akai yau ne ta ba za na so Allah ka da wanzu kera وروي وبكي وقيل وقال رجل قال رسول الله كما قال رسول الله دم الإمام السيري أتين الآلي المسنون أبيازي أن يأكل أكا ابن حجر الأسد ألاني أتين الإصابة في تبييز الصحابة كما يبي أن يأكل ودون زي بياني كنا هي بياني كوكما وانا أبن لكن زي ولي هي ولي كنا هي أقال بياني أكان أبن دا أتسامو بأي نعم a hausa dai kenan wannan hadisi wanda yake nuna cewa an halitta manzan Allah daga hasken Allah ko kuma masu cewa duniyar wani an halitta ta ne daga hasken manzan Allah ko masu cewa an halitta manzan halitta dukkan duniya ne da abin da ke cikin duniya dalilin manzan Allah wannan magana la asalun laha fi shari'i bada da asali a shara batta da isnadi ko a qur'ani ko a sunna ko a fiqh kawai da baki ne ake faɗi duk wanda ya maka garin haika sai kama hoyi Allah ka zartar da na na na نعم الفرق الضالة نعم ما شاء الله ما شاء الله أفي معتزلة أفي جهمية أفي خوارج أفي عشائرة أفي وهدة الوجود أفي الراتبة لدى سوديا والإسماعيلية فاطمية قاتل دي ديا وكازمية قاتل دي زمامية ديواني نعم to ai kuma yanzu ku ne ke ji da dokoki kenan wannan aqida ta cewa an halitta manzan Allah daga hasken Allah ko cewa duniyar wannan dukan da an halitta ta ne daga jikin hasken manzan Allah kuma kun ga abin da ta gani a kashin na hudu ma kuma ɗayan hallo aka sa shi kashi hudu ba hallo a kashi na hudun da aka yi uku hallo hallo na hudun hallo aka sa hudu kuma aka halitta duniya kun gani dai ko da ka ga wani abu ne ka san filosofi a hadisi na gama shi da wannan bayani na ɗariƙar sufiya ya mun haɗu gaza to tariƙatul sufiya su ne suka watsa wannan ƙarya a duniya wani hadisin kana ji da ba amma da ambare ka lura tunda su a lokacin duniyar ilimi duk malamai wanda ka sani na hadisi al'imam suyudi a yankin inda yake ya waya mutane kai dangane da cewa wannan hadisin wanda ake cewa an halitta duniya ne daga hasken manzan Allah ƙarya ne kaga an waye kowa ya sani kenan ko a lokacin su ibn hajar al-asqalani su ma sun irin wannan bayani a lokacin irin su ali wanda ya umdatul qari su ma sun bayyana mutane duk an gane wani abin kai duk wasu malaman hadisai da ka sani su sun yaki wannan matsalar baka lura ba kawai daga bayan kuma yanzu ne ne tarikatul sufiya suka zo suka faɗo faɗo da wannan hadisin kawai da ƙarfi suka inganta shi kadiba gani ma me za ka ce dangane da hadisi an ce ya inganta kuma malaman da suka mutu nan da shekara dubu sun ce bai inganta to ku yanzu da kuka ce ya inganta ku kuma yaushe ne kuka zo kuma ban da wannan maman yi ya inganta to ya aka ya inganta yanzu example da ba kaddara an gata ya inganta to wani mun ya aka ya inganta ya ka'ida take ta hadisi kayan ya kai gunda ta ya inganta sharɗin daga nawa ne mawa ne ikin nawa ne kaga wannan kenan ne ake bukata dalili kenan ko to dan haka dariqatu sufiya suna ta karwa wannan hadisin ka san wani abu dan su cimma gurin akwai wani abu da suke so ka gane su ba wa waliyan mun gane na muhimmanci su kuma yan shi'a abin da yasa sai karwa wannan hadisin ka san me yasa akwai maganganu diyawa da suka yi akan Ali ibn Abi Talib dan su yan shi'a sun ce shi kanshi Ali ibn Abi Talib ba an halitta shi ne daga hasken manzon Allah ina fatan kun fahimta kenan in ba su tabbata su wannan kissa ta cewa an halitta shi daga hasken manzon Allah ko to sai ka ce musu to shi annabin kanshi ma ba daga hasken ba ka halitta shi ba mu gane ba idan asali ya ba su kagare shi ai ya ba su ba mu gane ba yanzu kenan in ba su tabbata suka cewa an halitta manzan Allah daga hasken Allah to ya za a yi kuma kai ka yarda Ali an halitta shi daga hasken manzan Allah ba mu gane ba bai to da wannan ne suka rike sai suka tabbata su dan su cimma gurin su zuwa suke so su girma ba annabin Ali ibn Abi Talib da Imam al-Hasan wal Husayn ina fatan mun bayyana na ukun su kuma da Zainul Zainuddin zainul abidin ake ce da shi ali ibn ali ali ibn hasan ibn ali jikan ali ibn abi talib Allah ka tartar da wanda za su gane na za mu tsaya kabarin ali ne da fatimatu da kuma hasan da hussein kaga da kaga wani aika san shirme ne to wanda ya mutu a ƙasa kuma ina gama kabarin shi a sama a yanzu ma ai inda wannan kin ne yan shi a ƙaryar da suka yi aiwa kaɗan ba yanzu haka yan shi a sun kasa kabarin Ali ibn Abi Talib wajen gida hudu ko shida ka taba ganin mutum guda a samu kabarin shi a Iraq a same shi a Madina a same shi a Kufa a same shi a Basra mutum da yawa nawa aka mai da shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما كان من صديق فمن الله وما كان من خبئ أو زلل فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنان gobe za a shiga kuma sabon shubahar da suka sa kuma dangane da isra'i da mirai wata shubaha kuma da suka soko sai suka tsore wasu ganganu akan hadisin da ya inganta na ka tsore karyayyaki insha Allah gobe za mu tattauna kan haka insha Allah